الرحمن الرحيم yau 21 ga watan ramadan hijiran manzon Allah 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan 4 2022 inda za mu saurari malai haya abubakar inda zai mana karatun alkur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin dakace inda khalifa abbas sama'il abbas zai mana fassara ana gafata malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت إل بهذا البلد ووالد وما ولد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حتى قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai a bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini cikin goma na ƙarshe a wannan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a wannan babban masallaci na juma'a na garin dakace da shi ya asasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanta shi da annabin rahama mu kuma ya ba mu albarkar shi da albarkan masu albarka jiya ba a manta ba mun kwana a ƙarshen suratul fajr yau kuma za mu tashi a wannan sura suratul balad muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da alkhairan da yake cikin wannan sura a makka aka saukar tana da ayoyi ishirin tana fara da haka ba bismillah la aqsimu bi hadha al-balad Allah subhanahu wata'ala yace ina rantsuwa wannan kamar yadda muka bayani a karatun baya wannan lamun din a larabci aka ce mata za'ida ne an gane ko kawai sigan abin yadda yake makafiya aqsimu bi hadha al-balad ina rantsuwa da wannan gari wani gari garinku ko garinmu a'a gari mai alfarma inda aka haifi mai alfarma shine garin makka la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad kuma kai kadai ne ya rasulullah muka halatta maka cin garin nan wato shiga garin ka ci da yaki shi kadai ne tunda aka yi makka ba a taba zuwa a yaki makka ba ba a taba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ma an kore man ita ne na wani lokaci da lokacin da kuma ya ci garin shi ke nan har yau kuma ba ne zai kare shiga maka wanda shi ne zai nuna maka cewa shi manzo ne na duniya ko manzo ne daga Allah kafin zuwan manzon Allah a shekarar da aka haife shi an shirya zuwa a yaƙi makka wai a rubuta ka'aba shine suratul fil ta sauka alam tara sai fa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam ya da alaka idahun fi tardin duka duk waɗannan sun gama shirya makircin gaba ɗaya amma ubangiji da ya zo sai ya hallakar da su gaba ba ta ba ko a jahiliya ita makka ba a shiganta da yaki amma ubangiji ya ce wa an ta shiddin bi hadal baki to sai aka ce wannan rantsuwan lamirin tana komawa ne wa an ta saboda kai halattaccen dan cikin garin da shi yasa ubangiji ya rantse da garin wa anta hillin bi hadal balad kai ne cikakke dan garin mazaunin garin shi yasa ubangiji sai ya rantse maka sai ya rantse da wannan wannan garin wa anta hillin ina fata an fahimta sai Allah subhanahu wataala ya ce mini wa walidi Allah ya ce ina rantsuwa wa walidi wato uba shine annabin Allah Adamu alaihi salatu wassalam uba kenan wa ma walada da abin da uban ya haifa da ƴaƴan kenan mu kenan ubangiji sai yana rantsuwa ko kuma wa ma walada da wanda ya haifi uban shine ubangiji ubangiji yana rantsuwa da kanshi yana rantsuwa da annabin Allah Adamu yana rantsuwa da ƴaƴan annabin Allah Adamu mu kenan na'am لقد أهلكنا الإنسان في كبده لقد حقيقة للي خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى يا على الجنس لن أدم في كبد daga cikin wani nau'i na wahala tun daga haihuwar shi har zuwa za a samu cikinsa yana cikin kunci a cikin ciki haka nan zai zai duniya a wahala haka zai tashi yana tafi yana ƙara girma wahalan kuma na karuwa gwargwadon girman shi gwargwadon wahala daga har lokacin da ya yi aure yana da mata ɗaya wahalan ya sha bamban da mai mata da ɗa an gane wanda yake da mata ita kadai ya sha bamban wahalar shi ya sha bamban da wanda suke tare da mata da ɗa ɗaya ina fata an fahimta kaga ashe wahalar daga wani mataki ne zuwa wani mataki na kada khalaqa al-insan fi kabari kenan haka zai girma in ji ubangiji ya ci gaba da tashi ɗawainiya na ƙaruwa ana ƙara shekaru maimakon ɗawainiyan ya ci ƙasa sai ɗawainiyan ya ƙara sama ana nan in har ya tsufa a cikin wahalar zai tsufa nan ciwo yau ƙafa kai shine ya sha wannan ya sha maganin takwas ciwo takwas ya wannan duka wai yana son ya koma kamar bayan ba za ta yi ba duk yadda za a yi wani dubarbaru a yi wannan a yi wannan a an riga an tafi a kasa ake yi fi ka bari ke to dan adam da aka halitta shi a wannan shi'awa ina fata an fahimta in yana yaro yana dan karami daga lokacin da yake tatata yana fadi yana tashi yana fadi yana tashi haka idan ya tsufa zai koma ba yana tafiya ne yanzu daga farkon masallaci zuwa karshen masallaci sai ya zauna su biyu ko su yana hutawa zai zauna ya huta shi ne ubangiji ya ce a haka aka halitta ɗan adam na أيا سبو الله يكدر عليه أحد a ya hasibu wai shi yana zato ne shi cewa allah ya kadira ba za a yi afka mishi alayhi ahad ba wani wanda zai iya hada mishi ba an ce wannan ta sauka ne akan abu ashad alkindi shi na daga cikin masu ƙarfi ina fata ya ƙarfi ya kai da ƙarfin da yake da shi da zai zo ya zauna a shimfiɗa ƙattai saba'in su zo su ja shimfiɗan sai dai shimfiɗan ya tsinki ba dai a motsa shi ba saboda ƙarfi ya taɓa zuwa ya ce manzan Allah in kana son musulunta ni kokuwa wai a yi kokuwa shi yasa mun sa musulunci a sauki ne ka ji shakiyin annabo annabi yace idan muka yi yace kana kada ni zan musulunta annabi ya daga shi ya buga a ƙasa akai kokon kuma sai da ya daga shi ya nuna mu ubangiji an ce fa karfin wannan karfin ba fa karfin annabta bane inda karfin annabta ne in ya ganshi kallon shi kawai zai zai mutu ne mutuwa zai aka buga da ƙasa ya ce bai shirya ba aka ƙara aka ƙara sun cima shi da ƙasa ce bai shirya sai da aka yi sai ce wannan sihiri ce sihiri ne to wai shi na ganin cewa ba wanda zai iya afka mishi a ya su ba Allah ya kadara alayhi ya qulu يقول أهلكت مالا لبدا yana cewa ya kula sai ka ji dan adam yana cewa a halakatu malan lubada lalle ya halakar da kai ya halakar da dukiya masu yawa ko a wajen zakka ko a wajen aikin alheri sai ka ji yana faɗi ai ya kashe kuɗi ya yi kaza ya yi kaza wannan ɗabi'a ne na dan adam an gane ko shi dan adam ta abin da ya yi sai ya faɗa sai ai mun kashe kuɗi da za ka zo ya gina masallaci a ce masallacin ke kyau kaga yayi makan shi ne ko ka ji na cewa ai mun kashe kuɗi ba ni da kuɗi ba kai da kai kai mai magana da ake magana da kai ka san wurin bai yi kanshi ba ka san kashe kuɗi yake amma wannan dabi'a ne na dan adam sibul insan shi uban ayatibul ya kula ahlakatu malan dubada haka zaka ji na cewa ya kashe dukiya dukiya mai yawa malam doba da ake na أيحسب أن لن يره أحد a ya su shi na zaton allam ya rahu ahadu ba wani wanda ya ganshi ne lokacin da yake kashe kudin a lokacin da kake yi a lokacin kuma wani ke maka kididdiga an gane lokacin da kai kake ganin cewa tana kashewa a lokacin kuma wani shi ke maka kididdiga yana irga maka abin da kake kashewa to in ma ba a nan duniya ba ai hasibu shi yana zaton allam ya allam allam ya rahu ahadu ba wanda yake gani shi ne ubangiji shi da ya ba shi dukiyar bai san abin da yake kashewa ba ne har sai ya faɗi cewa ya kashe kaza idan zakka ya bayar ubangiji bai sani ba ne ai ubangiji ya san duk abin da bawa ya bayar ba sai ka faɗi ba shi yasa shi zakka sirri ne sirri ne na dan adam sirrin bawa ne an gane kai kadai ne ka san me kake da shi musamman zakka na dukiya na kuɗi zakka na kuɗi musamman shi shi dan adam an bar mishi wannan tsakanin shi da ubangiji yanzu abin da nake da shi sai na gaya maka za ka sani ko sai na gaya maka in na ce ina da kuɗi ya isa zakka na ce bai isa zakka ba ai ba wanda zai ce ba haka ba ina ba ta fahimta amma ya ƙini da haƙiƙanta cewa akwai ubangiji to wannan shine zai sa in fitar da abin da yake hannuna an gano wannan to idan kuma kana da dukiyar da ya kai zakka baka bayar ba to a yasibun allan ya rabu a hadu shin kai kana ganin cewa idan kai kadai ne ka san wannan ba wanda yake ganin ka ai ubangiji ya san ko nawa ne ya san abin da ka tara ya san karfin ka ya san komai ya san kai kawanta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya na'am ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Allah subhanahu wa ta'ala yace ya duba mana ya gani dan adam din alam na ta'allahu ainan ba mu ne muka sanya mishi idanuwa guda biyu ba wanda yake gani da su wa lisanan muka bashi lisan harshe wa shafatai muka bashi labba guda biyu mu ba muka yi mishi wannan an gani mu muka yi mishi wannan muka sanya mishi idanu guda biyu muka sanya mishi harshe ma to muka sanya muka bashi baki wa shafatai sannan kuma muka bashi labba guda biyu kowanne yanzu yana da amfani labbe idan aka ce ba guda daya sautin magana da kake hadawa ba zai fita ba shi yasa in aka zo sallah sallan da ake yi a koyi ba wai tun za ka yi ba ina ba ta amfani ba tun kawai za ka zauna kai tun ba ne sai ka ce kana karanta a'a dole sai ka dinga motsa baki harshe yana motsawa labba suna motsawa saboda akwai harafin da dole sai wa'innan labban guda biyu sun haɗu gaba ɗaya akwai shi dole akwai kuma wanda sai harshe da haƙori sun haɗu to kawai ka zauna tun ba haka ake ba abin da ake yi sai ka motsa kana yi amma ya sha bamban da wanda ake a bayyane amma kowanne yana tarraki labbanka yana yi harshenka yana yi dan duk ubangiji da ya sanya wannan akwai dalilin da ya sa aka sa wani sani mu shafatai wa hadainahu mu ne muka shiryatar da shi ba na tadai hanyoyin nan guda biyu muka nuna ma dan adam ya gane cewa in ya taba wuta wuta ne akwai zafi in ya taba ruwa ruwa ne akwai sanyi na tadai kenan hanyoyi guda biyu ka gane cewa akwai hanyar da zai nuna da kai alhairi akwai hanyar da zai nuna da kai sharri wa ya nuna maka wannan ubangiji shine ya nuna mana an gane ko zaka ga cewa yanzu dan adam da ya taba da ya sha abu mai sanyi waɗannan bakin da harshen da labbin za su ba shi labari cewa wannan abu mai zafi ne haka idan ya taɓa abu mai zafi su ma za su ba shi labari ka sa ko wanda shi in ya taɓa a hannun shi ba zai bai san sanyi ba bai san zafi ba amma bakin shi zai gaya mishi to haka ubangiji ya ce mu ne muka shiryatar da shi hanyoyin nan guda biyu hanyar alhairi da aka san haka ka gane alhairi ka kama shi shi ma kan shi wannan horewa ne na ubangiji Allah ka nusar da mu alhaji shi ne Allah yake gaya mana na فلا كام العقبة وما أدراك ما Allah العقبة subhanahu wata'ala ya ce fala fala qad hamal aqaba sai gashi shi din da ya gane wannan sai mai kutsa ma abin wato sai ya zama ya turki abin da zai nuna mishi da'a fala qad hamal aqaba kenan ina fata an fahimta ko kuma ya gane fala qad hamal aqaba ya gane ta hanyar da zai fita ya bar wahala ya shiga abu mai sauki ya bar abu mai wahala ko ya zama shi din ya shiga wahalan kuma ya gane yana cikin wahala wa ma adraka mal aqaba Allah subhanahu wa ta'ala ce wane ne ya sanar da kai wannan aqaba din da'a din nan ko kuma wannan wahala ko fitar da kai daga cikin wahala na'am فك Allah ركبا
subhanahu wa ta'ala ya ce fakkur raqaba shine yan tawiya raqaba yan tawiya ina ba ta amfani shi a yanci ya kasa kashi kashi yanci ya kasa kashi kashi akwai bawan da haɗaka aka yi aka mallake shi wani yana da wani abu a ciki wani yana da wani ko kuma gado aka ci kaga ana nan wani yana da rabon shi kasan shi wani yana da kasan shi to sunan shi bawa da zai yi sa'a a ‘yan tashi a rabi wato su biyu suka mallake shi sai dai ce ni bangare na na ‘yan taka ta zama ɗa yanzu yana da rabin bauta kenan ko zai yi aiki a matsayin shi na ɗa zai kuma yi aiki a matsayin shi na bawa wannan daban akwai kuma wanda shi bawa ne ziryan kawai ba shi da ikon bai da yadda zai iya yanta kanshi shi wancan da yake da rabin yancin zai iya fitar da kanshi a cikin bauta saboda idan yau ya yi aikin shi na kanshi a matsayin shi na na daga safe zuwa sha biyu ya aiki a matsayin shi na bawa daga sha biyu zuwa abin da ya sama kaga daga safe fitowar alfijir zuwa sha biyu zai iya aikin da zai aje makan shi wani abu wannan mallake shi an gane ko yana da yanci ragi to dole a bai shi a matsayin shi na ɗa ragi kuma dole shi ma ya haƙura a matsayin shi na bawa ragi to wannan yana da ikon da ya ɗan kasance akwai kuma wanda shi ziryan ɗin bawan ne gaba ɗaya a cikin bautan yake bai da wani lokaci da zai yi ma kanshi kwadugo ya samu ma kanshi wani abu balle ya tara balle ya wuce ma mukataba to wannan shine bawa amma dukansu ana iya yantawa wannan da yake da rabin yanci za a iya zuwa a ce to yanzu rabin mun siye shi mun yanta shi ya zama da yanzu ya zama cikakken da maimakon rabi la rabi bawa ko kuma wannan bawan da yake ciki bauta shi kuma a ce an siye shi gaba ɗaya an zama da shi a kamar sai dina bilal Allah ya kara mishi ka kaga sai dina Abubakar ya siye shi yana siyan shi kuma ya zama da shi a ina ba shi an fahimta to ya zama kana daga cikin masu yan wuya an gane ko kana cikin masu yan wuya Allah ya sa mu ci أو إتيام في يوم ذي مذكبة aw id'ami aw id'amu ko kuma ya zama kana ciyar da fi yawmin a cikin wuni zi maza gaba cikin yini na wahala na yunwa ya zama kana ciyarwa ina ba ta hankali ba kowane lokaci yana ciyar da lokacin shi a yanzu irin wannan lokacin da muke ciki ba wai sai lokacin ramadan ba a'a a lokacin da muke ciki a yanzu a lokacin da masu hali ne ake da bukatar su taimaka mana kasa a yanzu halin da ake ciki kuma ba wai hali sai ka kalla wani mai kuɗi ko a'a gwargwadon samuwanka gwargwadon bukatar na kasa da kai sai kuma. a wannan ana cikin tsanani na yau da kullum kuma ana cikin tsananin bukatar taimako a cikin irin wannan lokacin shi ne Allah yake gaya mana auki da amin fi yawmin fi masqaba wato a wani lokaci mai wahala lokacin yunwa yanzu kaga komai zaka gani in ka siye shi yau in zaka koma gobe kada ka je da kuɗin da ka siya yau je ka da koba baka sani ba ko ya zama ya faru a cikin halin da muke ciki ke ina fata an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana na'am yatiman za makaraba yatiman kuma ana sa in zaka ciyar din ka ciyar da maraya ne za ma karaba makusanci makusanci inda marayu sai a duba wanne ne ya kusa da kai to sai ka fara da shi yatiman za ma karaba ina ba ta amfani da shi yasa shi maraya kun ga jiya a karatunmu maganar maraya ya fito ko ina fata an fahimta fa amma insani idza ma fatallahu rabbahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman amma idza ma fatallahu fa qaddara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahani kalla balla tukurun da yake haka Allah saboda mene ba fa girmama maraya to shine Allah subhanahu wataala ce yace idan zaka ciyar din yatiman za mu farawa ka ba makusanci maraya makusanci ina ba ta amfani da jiya mun yi bayani shi maraya ana duban yanayi za a kalla karami wanda ya wura mahaifiyar ya fashi na karami shi ne maraya amma da ka balaga shi kenan kuma lissafin maraisu ya tashi a kansa yanzu ka zama magidanci kana balaga daga ranar da ka balaga shi kenan magana a tsari ba maganin maraici ina ba ta amfani da kuma shi dole ne kulawa da shi ta kowane hanya kamar yadda muke bayani ne ko yatiman za mu fara au miskina aw milkina za mataraba Allah subhanahu wata'ala yace au miskinan ko ya zama miskini za mu taraba wato miskinin matalauci sosai za mu taraba wanda yake kusa da turbaya eh in ka ganshi kawai shi duk inda ka ganshi rigan shi asa'asa asgabar a ƙasa ne takalmin ma yana wahala irin wannan shi ne za mu tara ba miskinin mabukaci matuƙa ka ciyar da maraya na kusa miskini mabukaci matuƙa wanda miskinin wani ya fi wani wani ya fi wani daraja da daraja a miskinin ba mu na'am ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الله سبحانه وتعالى ثم كان من الذين آمنوا sannan kuma wa'innan kaga an yi adadin wa'incan maganganun da ake cewa da suka yi da zina amanu suka yi imani su ne masu wannan siffan da aka faɗa masu kula da mu'minan masu kula da marayu masu yin da'a a cikin da'a ubangiji wata wasau bil sabani kuma suna yin wasiya da yin haƙuri wasiya da haƙuri shi yasa duk abin da haƙuri bai ba da shi ba rashin haƙuri ba zai ba da shi duka in dai ka kasa yin haƙuri kana ganin cewa kai ka kosa lokaci bai yi ba ka kosa ma lokaci to wannan kosa ko ba zai ba da abin da ake nema wahala za ka yi ta sha kawai sai dai kana tafiya ka dinga kallon kanka su kuma jama'a ba sa kallon ka amma idan kai haƙuri sai a kalle ka a lokacin kai da baka kallon kanka ina ba ta fahimta sai ka ga kai ba kowa bane su kuma jama'a suna ɗaukan ka kowa haka yin haƙuri a cikin da'an Allah haka yin haƙuri a dukkan mu'amalanka da mutane duk abin da ya haɗu ya faru in ba kai haƙuri ba a cikin wannan mu'amalar to rashin haƙuri ba za a samu nasara ba ko kana ganin ana cutar da kai ka yi haƙuri wannan haƙurin zai baka nasara zai baka rinjaye zai ɗaukaka ka a kan waɗanda su suke ganin ka ba amma in baka haƙuri ba ba inda za ka je shi yasa kullum mai mutunan mu wasiya da yin haƙuri idan an ɓata maka wani ya zo ya ce maka an mushi kaza an mushi kaza to ka ba shi haƙuri duk yanda ya zagi kwantar da shi ka ba shi haƙuri saboda ba wani abin da za ka ba shi nasara fiye da ka ce mishi ya haƙuri ya sa matsala ne a mu'amalar shi na kasuwanci na yau da kullum a mu'amalar shi na aiki na yau da kullum a mu'amalar shi na iyalansa na yau da kullum a mu'amalar shi na kowane irin mu'amala to duk lokacin da ya jimfare ka da shi in kai muni ne cikakke to sai kai mishi wasiya da yin wasiya da yin hakuri ba karamin nasara bane ina ba ta amfani da wata wasau bil marhama kuma ku zama kuna yin wasiya kuna ma juna wasiya da tausayi in za ka yi ka dinga yi da tausayi da tausasawa ya zo ya gaya maka damuwar shi nuna mishi ka damu da damuwar nashi ji tausayin shi sannan kuma ka yi mishi wasiya da yi haƙuri kada ya zo yana nuna maka damuwan shi kai kuma a lokacin kake ɗaukar damuwan shi ba wani abu bane to duk abin da zaka gaya mishi ba zai amfani shi ba an gane shi ne Allah ce ku yi wasiya da tausayi eh ku yi jin kai ku yi ma mutane wasiya cewa su ji kan juna a ji kan juna ana ana wa'azi ana tunatarwa ana ana wato ƙara mu juna ilimi a kan irin wannan sai ka ga a kashi goma ana samun su yanzu a wa'azi da ake yi duk shekara duk lokacin yayi maganan cewa 'yan kasuwa su ji tausayin masu siyayya a lokacin da ya kamata su rage farashin kaya ba lokacin da ya kamata su ƙara ba to in ka lura a shekarun nan zaka ga abubuwan suna sauki suna sauki ina ba ta hankali da za ka ga cewa ko yanzu farkon azumin nan suka hayya so ya ƙara kuɗi har ya ƙara kuɗin ma to amma kuma gaji ana ta samun sa'a yana ɗan yana to dole ana yi ana yi ana yi wata rana kowa lokacin da kake yi mai yin wata rana shi kuma zai shiga al'amarin to dama already ya riga ya saba yin yana mu jama'a nasiha to yau kuma ga shi ne abin a kan shi sai an mishi nasiha kaga shi ne zai makai shi nasiyan da kai shi ina ba ta amma shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya mana mu yi ma juna wasiya da hakuri mu yi ma kuma juna wasiya da marhama tausayi na أولئك أصحاب الميمنة أولئك kaga wa'annan siffofi da aka ambata ashabul maimana sune yan aljanna yan bangaren da muke duk mai wannan ɗabi'a mai wannan halayen to su ne ‘yan ɓangaren Allah ya sa ma cikin ɓangaren na والذين كفروا بآياتنا هم عذاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazi na kafar amma hakika ka ga wanda suka kafirce ni ayatina da ayoyin kum ashabul mash'ama wa'annan su ne ‘yan ɓangaren abu su ne 'yan ɓangaren abu Allah ya kare mu can da kaji an ce ɓangaren dama kai daga jin dama ka san inda aka dosa nan kuma da aka ce ɓangaren hagu kai daga jin hagu ka san inda aka dosa Allah ya kare mu su su ne 'yan ɓangaren hagu wanda gina kafaru bi ayatina hum ashabul mashama alai nar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su wa'innan suna da wato alaihin narun musada suna da wuta za a sanya su a wuta musada in an sanya su kuma a rufe a rufe wutan alayhi nar musada kenan sai a rufe wutan gaba ɗaya a rufe kokokon wutan kaga ga azaban wuta ga azaban hayaki gashi kuma wutan na ƙara ruwa Allah ya kare mu in an rufe ba shikenan za a nemi kin a rasa balle ka ce wani ga mukulli ka dan buɗe alayhi nar musada na'am سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها سورة الشمس الله كما سبحانه وتعالى يا كاوم وأن سورة سورة والشمس وضحاها a makka aka saukar tana da ayoyi goma sha biyar Allah ya haɗa mu da alhairan da yake cikin wannan su tana fara da kamar haka wa shamsu wa duhaha Allah subhanahu ta'ala ce yana rantsuwa da rana wa duhaha da kuma hantsinta ita ranar ke wa shamsu wa duhaha Allah ce yana rantsuwa da rana wa duhaha ina rantsuwa da kuma hantsin wannan rana wal kamar ina rantsuwa da wata iza talaha yayin da ta biyo bayan rana dan ba sa haduwa iza talaha lokacin da ta bi rana sai wata ya bace rana zai fito sai rana ya bace wata yake fitowa shine Allah subhanahu wataala ya ce wal kamar iza talaha wan nahari Allah ya ce ina rantsuwa da yini iza jallaha yayin da rana ya yayi ina ba ta an fahimta iza jala a yayin da dare ya wuce aka bayyanar da yinin ina ba ta an fahimta eh da rana ta yini duka lokaci ɗaya suke amma kuma fa kowanne yana samuwa da ɗaya ne kowanne yanzu aka tambaye ka aka ce da rana da yini wanne ne yake riga fitowa wanne ne gaba da wani an gani da rana da yini wanne ne yake gaba da wani kaga wani wani aiki ne mai wahala an gani to abu ne da suke guda daya abu ne guda biyu amma kuma suna haduwa a wuri daya yini yana tabbata ne idan rana yanzu ba gashi muna cikin yini ba ya muka yi muka gane yinin saboda fitowar rana an gane yau kuma ba muna ranar juma'a ba ya muka yi muka gane ranar saboda bayyanar yini shi yasa abu ɗaya ne abu biyu ma kuma duka suna tare da su to ya gane wane ne a gaba kamar yanzu ka tambayi dan adam ne ka ce mushi da kaza da kwai wane ke gaba da wani kaga kowanne zai baka nashi ko wani zai ce maka kaza ne gaba wani zai ce maka kwai amma gano shi a za ka yi ka gane a ce gano da kaza da kwai wane ne ya riga bayyana wanne ya samar da wani kaza ya samar da kwai ko kwai ya samar da kaza kaga ai akwai akwai dole an baka aiki farko za ka fara tunanin a to ai kaza ne ya kwai da aka kaza ne ya samar da kwai sai kuma a da kai a ce to shi kuma kazan daga ina yake ba sai da aka yi kwanci akan kwan aka haifi kazan ba ina fata an fahimta shi ne Allah subhanahu wata'ala da aka shi ubangiji ya tara hikimar shi ne da gajiyar da dan adam dan adam ya gane cewa akwai wanda ya yi shi ita ka lokacin da ka gane gajiyawar ka to lokacin za ka gane cewa akwai wanda yake sama da kai shi ne Allah yake rantsuwa wannan hari za ta wallai والليل إذا يغشاها wallai Allah ce yana rantsuwa da dare idza ya gasha a lokacin da daren ya lullube ya lullube wato lokacin da ta lullube ina fata an gane yanzu muna cikin yini ne ba ka gane cewa daren yana lulluba yana lulluba sai lokacin da ka fara ganin cewa kafa yana daukewa daga lokacin da rana ya fada an shiga dare to daren haka yana ƙara ja ne yana ƙara lullube yinin da ana ɗan ganin da haske har a zo shafaki ya ɓace daga lokacin kuma duhun zai Allah ce to ina rantsuwa da wannan rana ina rantsuwa da wannan daren iza ya ga shahala yayin da ubangiji ya lullube ta ita daren tana samuwa ne daga lokacin da aka lullube ta aka kira yini aka zo da shi na'am والسماء وما بناها wasama'i ubangiji yana rantsuwa da sama wa ma banaha nan idan za a fassara sai a ce wa man banaha an gane ubangiji yana rantsuwa da sama ne wa man banaha a fassara kenan da wanda ya sama wanda ya gina sama ubangiji yana rantsuwa da kanshi kenan waye ya sama shine ya sama ina ba ta fahimta dan wannan matsin yana iya komawa zai iya komawa man shine ubangiji yana rantsuwa da sama sai a ce wa ma a ce da a fassara sai zama wanda ya gina wanda ya kirkira saman gina ina ba ta fahimta wannan ma din sai koma man walarar والعاد وما طغى
arzi haka nan kasa wa ma da haha da wanda ya shimfida ta nan din ma wa ma din sai koma wa man ina fata an fahimta wanda ya shimfida kasa ubangiji yana rantsuwa da wannan ina fata sun ga tun daga idan shamsun kuyirat idan sama'un shaqat duka ubangiji mun yi bayani ubangiji zai iya rantsuwa da duk abin da ya so a cikin halittar shi komai amma kai ba ka da ikon kai rantsuwa da wani in ba Allah ba ba a rantsuwa da kwaran kaza ba a rantsuwa da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai rantsuwa in zai rantsuwa zai rantsuwa da Allah ne shine ina ba da to ubangiji dan yana ta rantsuwa yana ta rantsuwa wal arji wa ma dahaha wa nafsu ونفس وما سواها wa nafsin Allah subhanahu wataala ce ina rantsuwa da rai ko zukata na dan adam wa ma sawwaha da wanda ya daidaita ta wanda ya daidaita ran aka daidaita maka ita yanzu tana tafiya ne iska numfashi na shiga yana fita yana hawa yana sauka kuma a cikin adadin abin da aka tsara maka da lokacin da iyakan wa'adin shi yasa idan ya zo ba ƙari idan ya fita fitan da ba zai dawo shi kenan magana ya ƙari ba ko yana numfashin sai ka ga numfashin ya kanta bai kai inda ya kamata ya yi circulation ba to ubangiji ne ya daidaita da inda yake zuwa da inda yake fita da inda yake duk wannan ubangiji ne ya tsara wa nafsun wa ma sawaha na'am فألهمها فجورها وتقواها fa'alhamaha sannan kuma ubangiji fa yayi ilhama ya sanya maka cewa fujuraha yanda za ka gane cewa kayi aikin fajirci ko kuma ubangiji ya sanya wata ran wannan din ran rayukan wa nafsin wa ma sawwaha din ubangiji ya sanya fujuraha wasu suka zama fajirai su ne kafirai Allah ya kare mu wa taqawaha wasu kuma suka zama masu jin tsoron ubangiji masu taqawa haka aka rarraba an gane ko Mm. ya sanar da ya sanar da ku kuma yanzu ni da nike magana da ku da kuka yi saurare ya sanar da mu yanda idan ka yi aiki kaza aikin nan ba daidai ba ne aikin fajirci an fahimta idan ka yi aiki kaza aikin ka yi ne aiki mai kyau ubangiji duka ya sanar da mu wannan yanzu ba wanda zai yi aikin kwarai bai gane aikin kwarai yayi ba ba wanda zai yi mummunan aiki bai gane mummunan aiki ba wa ya sanar da kai Allah an gani shi yasa da aka zo ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai al halal bayyinun wal haram bayyinun halal a bayyane take haramun ma a bayyane take ba wani wanda ya shi aka tabaibaye shi balle a ce ya shiga duhu duka shi yasa wani sahabi da ya zo ya tambaye manzon Allah ya zo ne sai annabi ya tambaye shi ya kalle shi ya ce ji ta tasala anil jin ka zo kai tambaya ne akan da'a abin da ake kiran shi da'a abin da ake kiran shi abun kwarai abin da ake kiran shi madalla shine ka zo kai tambaya akai ya ce wallahi haka ne annabi ba bai gaya ma annabi ba amma annabi yake tambaye shi abin da ya kawo ka kenan ya ce wallahi haka ne ya sai ya ce mushi kawai addurru husnul khulq an gama magana saboda jami'an magana ne yake magana matattaran magana shi an bashi jawami kalmi wato ya magana guda daya ta gagar duniya wannan maganar da yayi fa da ba aya ba hadisi wannan maganar na manzon Allah ta isa kawai ta shirye ta duniya gaba albirru husnul khulq yace kawai da'a shine kyakkyawan dabi'a duk mai kyakkyawan dabi'a ba wani abu da zai shiga mushi to albirru husnul khulq sai ce to shi kuma zunubi wal ismu sai ce ma haka fi nafsika annafsu din nan kawai shi zunubi shine ta abin da ka ji yana maka kokonto a cikin zuciyanka kila baka gane ba sai ya zama kuma kana aikata shi baka son a ga kana aikatawa annabi ya ce to wannan sunan shi zalibi ka bar shi kawai da Allah ba a ta duniya a sai ba an gama kawai daga da'a kyakkyawan dabi'a in ka ji abin da kai sunan shi madalla to wannan madalla sunan shi wannan madalla sunan shi yanzu idan mutum Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi ya samu aure ya aure aka je waliyai suka zauna da waliyan shi da waliyanta da shaidu da sadaki aure ya tabbata a matsayin aure idan matan ta haihu zai ji kunyan gaya ma mahaifin shi cewa jiya an sauka ko ya gaya ma mahaifiyan shi wai ba gidansu ne ba inda ake da ban ya ce ai jiya iyalin ta sauka zai ji nauyi saboda menene addirru ne ba wani abu kuma mahaifin ma ba zai ji nauyin ya ce ma abokan shi ko jama'a ko wasu ya ce an samu karuwa a gidan matan wani ta sauka an dinga shela kenan ba dangin shi da danginta an dinga faɗa kenan ai an samu karuwa har a kai ranar suna akwai suna ana raba goro ana raba minti ana raba adabino saboda mene an samu kyakkyawan hanya ne shi ne za ka ga da shi iyayen shi da iyayen su duka ana kunna ita ma tana kunna har iyayen su zo su shiga ka ji hikiman a zuwa yi suna kenan wani tun da ce aure bai taɓa zuwa ba amma sanadiyar haihuwar nan sai a zo sai a gane ai wannan ma dangi na wuri ka gane wannan ma babanki ba ki san shi ba ko ai babanki ne na wurin wani ta wuri na wuri kaza shi ne sirrin wannan haɗuwar da ake yi ina ba ta an fahimta shi da kawai a haɗu a yi zumunci shi kan shi kiran sunan zumunci ne a taru a zauna a yi addu'a abin da aka ce za a kira shi a masallaci ba ba laifi ba ne a taru a masallaci a ce yau wani matan shi ta sama ya samu matan shi ta sauka ya samu ɗa namiji ko ya mace a ce za a kira suna a masallaci ba laifi ba ne to kuma ya za a yi ya zama laifi in an ce an yi a zaure wai a masallaci bai zama laifi ba ya halatta a yi ba a yi laifi ba ba to menene kuma laifin shin an tara zaune wa'annan fa da suka zauna a masallacin taruwa aka yi ko ba taruwa aka yi ba sai da ma aka idar da sallah kila taruwan ma da aka yi ya fi taruwan da za a yi a zaune bai zama laifi ba ina nana ta an an yi a masallaci ba laifi ba ne to shi kuma an yi a zaure me yasa ya zama laifi ina ba ta an fahimta a'a ba za ka yi a masallaci ba ba kai laifi ba ni a zaure zan yi ba kai laifi ba ba zan yi a zaure ba a masallaci zan yi ba kai laifi ba amma ka ce kada a yi a zaure to waye ce an gane abin da muke nimi a kawai ni ne ra'ayi na nace ina so a yi a masallaci ne shikenan sai a yi haka idan da sallah sai liman kira suna ba laifi ba ne ba ai laifi ba sai kuma na ce ni a zaure nake so a yi to shine yasa ya zama laifi su ma fa mutane ne za su taru ko ana haɗuwa maza da mata a wajen kiran suna dangi ne har za ka ji ana cewa iyayen dangin danginta sun zo ina fata an fahimta mu yanzu musamman a nan za ka ji in liman ya tambaya ci ba wanda ake jira wani afa kowa haƙƙin shi ya gane cewa yana da haƙƙi saboda ɗan nan fa da aka samu fa an same shi ta hanyar da ya kamata a same shi yan nan da aka samu an same ta ta hanyar da ya kamata a same shi shi ya sa ba a wani shayi sai a gayyato kowa da kowa a gayyato abokai a gayyato kowa sai su to amma ba da za a samu ta akasi kuma shi kuma wani ismu kenan to shi ne fa za a buya dangin dangin uban da ita dangin uwan dan duk da kuka gan shi yana da ɗa yana da uwa yana da uba bambanci kawai abin da ya hada an bine ta shoulder ba abu ta titi ba an sauka shoulder ne shi ne bambanci shi yasa kawai ya zama shi wannan ya zama da wannan kuma ya zama da amma duk hanya da yi to inda za ka gane cewa abin nan da ya faru fa kai ma kanka tun a lokacin kana yin shakoye ne kana yin shakoye ne amma yanzu nan sai kai ka yi sallama da kowa da kowa ka shiga ɗaki da matanka ka rufe ba wanda zai ce maka tafi ne amma zo da wanda ba matanka ba ka zo zai yiwu ina ba ta amfani da to shine annaba kawai yace shine ya gaya mana shine ubangiji yace fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ubangiji ya sanar da dan adam ya sanar da wannan ran abinda in ka aikata na kwarai ka sani abinda in ka aikata na banza ka sani shi yasa an je lahira ba wahalar misali kawai za a ce maka ne ha'un ƙurufu kitabi ko karanta ungo karanta littafin ka da kanka shi ne Allah yake ga yawa na'am قد أفلح من زكاها kad aflaha lalle wallahi ya samu rabo ya rabo tawani man zakkaha wanda ya tsarkake wannan zuciyar nashi ya sanya ta a turba na kwarai to wannan ya samu rabo ya rabauta ya samu aljanna Allah ya bamu man zakkaha ina fata an fahimta shi in aka ce aka kira zakata to yana nufin tsarkaka in na dukiya ne ka tsarkake dukiya wajen ba da zakka in na hatsi ne ka tsarkake hatsin wajen ba da zakka in na dabbobi ne ka tsarkake dabbobin wajen ba da zakka idan kuma na rai ne wajen aikin kwarai to ita kuma ka tsarkake ta daga yin baki kamar yadda muka faɗa hadisi ingantacce ya zo daga sai da na rasulullahi duk wanda ya aiki mummuna akwai wani ɗugon baki da za a zo sai a ɗaura mishi in bai ji sigifari ba shi ke na wannan abin ya dinga na so ke in ya ƙara haka nan har yanzu har yanzu ya zama zuciyar ta zama baka ta ƙi kashe gaba ɗaya inda yana yi a koyi sai kaga ya fito fili yana yi ba ya jin kunyar kuma zuciyar ta ƙi kashe duk wanda zai fara aiki mummuna to a lokacin da zai fara zai fara ta ne a goye a jin tsoro yana jin tsoron wasu ko da zai jin tsoron Allah daga lokacin da zuciyar shi ta kekashe sai zan bajin kunyan kuwa ina ba ta amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yace izalan tastahi fastara ba shi idan baka jin kunya kawai ka aikata duk abin da kaso to kad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyar shi ya sanya ta a turba na kwarai wannan ya samu rabo ya rabo Allah Allah ka ba mu ikon tsarkake zuciya wa وقد خاب من دساها a bakika ya tabe man dassaha wanda ya daudana mata ayyuka wato ya tasasar da ita wannan ya tabe ya ya tsara yasa tababban lahira ya fi kowa a tsara Allah ya raba mu da tabewa na lahira shi tababbe na lahira fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sahabbai yace kun san muflis wanda bai da rabo tababbe suka ce eh ya rasulullahi inna shine wanda ya je lahira ba dila ba adila ba rauyo shine ya je lahira sai annabi ya ce a'a ba shine ai tababbe ba shi tababbe na lahira shine ya je lahira da lada ladan kowa ya hakikanta cewa wannan an auna zai fi shi aljanna to sai an zo an auna a sikeli ana cikin awo sai wani ya zuci ya wani yi wani fada ake mishi awo ya zalunce ni a wuri ka sai a ɗauki ladar sai a ba wanda ka zalunta shi lahira ba cewa mai mishi da kaya ba magana mai mishi da kaya a'a magana a ɗauko abin da ka tanada ne a cikin asusun ka miƙa mashi sai wannan ma yanzu sai a ɗauki ladan a miƙa a haka a haka masu bin shi bashi zalunci da ya musu a duniya za ku cinye ladan shi gaba ɗaya su kuma ana ɗauko zunuban ana ƙara mashi ladan ya ƙare ga kuma masu bin shi bashi to sai a ce to yanzu tun da ba ladan da za ku ƙara nauyi sai a ɗauko shirifin mutum sai a ƙara ma wannan sai ya riga ya hakikanta cewa zai shiga aljanna sai kuma aikin shi ya zama ina ba ta amfani hatta ma ya kudu bayyana wa bayyana ha'illar fira fa ya suku alaihi kitab fa ya amali bi amali ahalin na fa ya dukula Allah ya kare sai ya zama gashi ga aljannan yana ganin ta bai wuce tako ɗaya ba sai kawai littafin shi ta zama kuma ta canza yanzu magana da ake yi magana ne na zunubi ya yi yawa sai shiga wuta Allah ya kare amma dan ake samun wannan saboda rahama na manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma wanda za su yi aiki na banza da yawa su wannan ana samu da yawa yawanci za ka ga yanzu sahabbai da yawa wasu sun kai su kabari sun kai su aljanna a matsayin su ba sahabbai bane a wannan lokaci amma kuma dogon zamani ya sa su kuma sun zo sun dawo su ma sun haɗu da su a aljanna kai ne fa a ya aka yi ka zo ya ce ta hanyar da ka buka zo na zo shi ya hakikanta ya bashi a duniya cewa wannan bai da rabo saboda shi ya fito ne akan kare mutunci shi kuma ya fito akan ya kare kafirci aka gwabta ya kai shi sai shiga aljanna sai kuma ya kai shi a lahira ina fata an bayyana shi ne mu zama mamma mun tsarkake zuciyarmu kuma mun ɗauki guzurin lahira mun tafi da shi wa kada khaba man dasa na'am كذبت ثمود بنجواها kazzaba samud hakika lalle samudawa sun karyata manzon da aka aika musu dagawa ha ta hanyar da suka saba da shishigi da ke ta haddi samudawa an ba su annabin Allah salihu alaihi salatu wassalam sai suka yi shishigi suka ke ta haddi na إذ انبعث أشقاها in ba aka fi ga ta suna sauri a shikaha kuma zukatan su ya riga ya bushe da annab da Allah subhanahu wataala ya aiko annabin Allah salih alaihi salatu wassalam sai suka ce ba za su imani ba sai ya zo musu da aya sai ya zo musu da aya annabin Allah salih alaihi salatu wassalam ya ce sai an zo da aya ne wani aya kuke so suka ce suna sai suka nuna wani fa an gane fa ko irin dutse haka wanda ya malala ba mai tudu can ba wannan shi suke so ya haifi taguwa sannan kuma in aka haifi taguwar ita ma yanzu ta haifi taguwa kaga an kawo abin da hankali ba zai dauka ba in ko wannan abin ya tabbata ya kamata duk wanda ya wannan a sallama mishi wannan kuke so eh Allah sai annabi sallallahu ya roki Allah sai kuma abin ya tabbata sai ga fatana na koda irin na ta haifi taguwa ita kuma yanzu aka haife ta yanzu kuma ta haifi ita ma wani da yanzu nan baya su suka nima aya ne kuma ga ayan an zo musu da shi to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana idan ba afa ashqaha na
وقال لهم رسول الله ناكة الله وسقياها ina gaggawa abinda aka ba su sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ta bakin annabin Allah salu fa qala lahum rasulullahi sai manzon sa annabin Allah salu yace musu naqatallah wannan kun ganta taguwa ne na Allah wasu kuyaha yau za ku sha ku barta ta sha iya shan ta kuma ku sha biyar shan sai aka raba dama garin rijiya guda ɗaya ne aka ce to yau kuna da shan in kuka ɗiba ruwa ku ɗiba da na gobe ita kuma gobe yau juma'a in kun sha ita kuma gobe asabar ita za ta sha duk garin ba wanda zai yi ban ruwan in ta kafa kai da ita da yan sai sun shanye ruwan gaba daya na katon lafi ce abin da zai ishe garin gaba daya ita kadai take sha amma kuma akwai wani gara basa da aka yi musu duk in ta sha din sai ta bi gida gida ta shayar da su nono ta shayar da su nono to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana sai ga shi wai wannan abin ne ya dame su suna gaggawa su je su afka mata sai suka haɗu da annabin Allah sadu sai ce a'a ina gaya mu sai annabi sadu fa qala lahum rasulullahi na katamma wannan fa taguwa ne na ubangiji in ji annabin Allah sadu wasu kuyaha ku bar ta sha daga cikin abin da kuke sha na'am فكذبوا فكروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها fakazzabuhu sai suka karyata annabin Allah Salih alaihi salatu wassalam fa qaruha sai suka fada mata suka kashe ta an ce sun yi mitin ya za a yi sai Muddar ya ce shi a bashi shi in aka bashi shi kadai zai kashe ta to sai suka yarda amma yadda da laifi kai tarayya cikin laifin yadda sun aiminta cewa duk an ittifaqin cewa a kashe wannan tawo a kashe ta sun ittifaqi gaba daya kowa ya yadda to amma shi kadai ya aikata aikin amma da azaban da ya so sai ta shafa kowa da kowa ittaku fitnatul ladina la tasibanna minkum zalamu khassa haka Allah ya ce ku ji tsoron fitinan da za mutum ɗaya zai kirkiro ta ya jawo ta kuna kallo ku sa mishi ido ta zo kuma ta gagara ta gagara garin gaba daya ta gagara al'umma gaba daya duk fitintinin da suke fara da kaɗan aka fara da kaɗan ne ana ganin cewa mu bai shafe mu ba bangare kaza ne ya shafa yanzu ya shafa kowa ko akwai wanda ya tsira akwai wanda ya tsira in kana ganin abin bai zo wurin ku ba kai ma kana tafiya balle yanzu inda kake tunanin bai jan ba ya ce Allah zai kare to wannan tun ubangiji ya ya ba to da yadda da laifin sai zama sun yi tarayya a laifi da aka yi mutum sai suka zo aka ce to yanzu shi gudare ya ce zai kashe ta kaga fiti ni'imomin nan da Allah ya musu su je ki sha daga cikin abin da ta shayar kuma ka ji wannan taguwan ta san gidan kowa ta san ɗakin kowa idan kana da mata ba ɗaya ba ta san su duka kaga wannan ya isa su gane cewa na ƙasar layi ko duka sun san wannan amma wannan duka bai ce su ya zama wa'azi ba Allah subhanahu wa ta'ala ce fataddama alaihim rabbuhum sai ubangiji ya azabtar da su fataddama wato azaba dandama shine azaba a ƙara wani azaba a cikin wani azaba azaban duniya aka dandala musu azaba fataddama alaihim rabbuhum kenan suka je kabari suka tadda azaba sannan kuma aka je lahira aka shiga wutar jahannama fataddama alaihim rabbuhum fi zunubihim saboda zunubin da suka sau suka aikata ina ba ta an fahimta fasawaha ubangiji sai ya daidaita su azaban an daidaita ne mace da namiji duk azaban iri ɗaya ne yaro da babba duka azaban iri ɗaya ne fasawaha ke ubangiji ya daidaita musu azaban ya zama ɗaya kun yadda tunda kuka yadda kuwa to yanzu ya shafa kuwa na ولا يعفو عقباها Allahu razim صدق الله العظيم Allah ya ce wala ya haku uku ba da ubangiji fa ya aikata wannan kuma baya tsoron wani abu da zai biyu baya ba wani tsoron da ake bi sabanin duniya za ka iya yin hukunci kuma hukuncin ya zama kana tsoron wani abu zai biyu baya ko kai a yanke maka hukuncin ka je wannan kotun ka yi nasara sai a ce to an tafi court of appeal to yanzu kaga kai da duk mutanenka da alƙalin ma da yanke wancan hukuncin ana tunanin ko a tabbatar ne ko kuma a ce shari'a ba ta daidai ba in ka je aka yi wilin sai a ce an tafi kuma supreme court ko an je court of appeal sai a je ina supreme court kotun Allah ya isa to daga nan ana daga nan fa duk abin da yawa yawa kana yawa kana kenan ko to shi ubangiji idan ya hukunci baya tsoron abin da zai biyo baya ba irin hukunci ne na duniya ba wa'annan da ubangiji yake musu fadan dama alaihi wa rahmatuhu din nan aka yi musu ninki azaba wani akan wani azaba a cikin azaba wani wani bayan wani sai ce bala ya habu uku ba da fa muka yi wannan hukuncin ba ma tsoro ba ma fargaban da zai biyo ina ba ta mu Allah subhanahu wataala ya samu gaci muna ƙara tunatar da 'yan uwa da muka zo wannan surar muke tuna cewa mu tunatar da 'yan uwa maganan marayu da ake ba da tallafi wanda insha Allah a kwanan nan za mu yi abin yayi nisa amma kuma kofa yana buɗe ina ba ta mu yan uwa suna ta aikuwa a ran na ko ba Allah ba mu dubu sha biyu Allah ya yi tsakaya da haihu wanda ya turo dubu goma shi ma na shi duka ya ce a sa na marayu akwai wanda ya ba mu dubu biyar akwai jama'a da yawa da suke ta to ana na ana ta shirye-shirye kofa yanzu dai an je balarin mara ko kai kuma yanzu da kake da 'ya'yan kai ma baka wuce kafin a sha ruwa sun zama marayu ba ni ma haka to duka wanda ya ji tausayin wani sai Allah ya ji tausayin shi wanda ya ji kan na wani sai Allah ya ji kan shi da haka kofa tana buɗe in tana da wanda kake da shi zai ba da nashi kai mishi magana in kai ne da kanka kai ba kai ana nan je abubuwa suna ta tafiya ɗaya bayan ɗaya Allah ya sa mu dace kuma Allah ya bayar da masu kula da farman sai na rasulullahi sannan kuma ranar lahadi jibi maulana shehu zai rufe karatu ranar lahadi in Allah ya da zai rufe karatu na bana a nan Kaduna a masallaci na tudun wadarin da ake rufewa saboda yanayi na jiki na shi shi yasa ba a san a shiga inda za a wa'anin masallaci kuma karfe goma na safe yadda aka saba karfe goma na safe ranar lahadin nan in Allah ya yarda Allah ya kara mushi lafiya
Amin.
kare mana shi Allah ya zaune da mu kare amin ya zama lafiya amin da wani ma Allah ya kara mu zuciya amin wa la ilaha illa Allah sallallahu alaihi wa sallam